الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na taujih alƙira'atul mutawatira wa shazza bil ulumin lugawiyyati wa shar'iyya ta'asilan wa tatbiqan wanda wannan shine darasin mu ko zaman mu ko majalisin mu na 106 kuma muna cikin suratu an-namli za mu tashi da yarda Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta 65 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya na'am to Allah subhanahu wa ta'ala ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba kace wanda ke cikin sammai da kasai an gane ko babu wanda ya san gaibi abinda ya faku illallah sai Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko in ka diba illallah kenan yana matsayin la ya'lamu man fi samawati wal ardil ghaib wanda ke cikin sammai da kasai babu wanda ya san gaibi gaibi mutlaka ake nuhi ba muqayyad ba akwai galbi muqayyad wanda in Allah so yana sanar da bayan shi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to illa Allah sai Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun musan lokacin da za a tayar da su ba wannan illa istithna'i wasu na ɗaukar shi istithna'i ne muttasil wasu kuma suna ɗauka shi istisna'i ne munqati saboda mi saboda abinda ake son a ce shi Allah ba a kamanta shi da halittu ina an ce illallahu ba kamar an ce qamal qaumu illa zaidan muttasil ne tunda zaidu mutun ne qamal qaumu illa himaran kaga himar ba mutane bane to man fi samawati wal ardi al ghaib kaga shi Allah ba ba irin halitta yake ba sai zaman to munqati wasu kuma sun yi taujihin shi a matsayin istitna'i ne muttasili ta wata fuska na fata an fahimce ni shi istitna'i munqati lakin ake kaddara mai lakin Allah kenan kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi a karkashin wannan aya zaka ga bayanan da ya kawo amma sai ka kwantar da hankalinka kwarai don ka fahimce su an gane ko yawwa tau sai Allah subhanahu wa ta'ala ce bali daraka ilmuhum fil akhirah an gane ko anan muna da karatu daban-daban yadda ake karanta wannan kalima imam ibn kathir al-makki da imam abu ja'far al-madani da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-basri sun zan al-basriyani ko ba haka nan bane sun karanta bal adraka ilmuhum fil akhirah bal adraka ilmuhum fil akhirah an gane ko yawwa shi kuma imam nafi' al-madani da imam ibn amir al-dimashqi da imam asim da hamza da kisa'i al-kufiyun sun karanta bal daraka ilmuhum fil akhirah asalin idaraka tadaraka ne an gane ko kadaraka sai an kamar da ta'un ta kuma mi dalu sai an ka ce iddaraka iddaraka ilmuhum fil akhirah bal su ko dan sun karanta bal adraka ilmuhum fil akhirah to idan muka duba abin nan malamai sun tattauna akan ma'anar waɗannan kira'o'in wato guda biyu an gane ko yawwa idan muka duba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 618 an gane ko sai sai malamai suka tattauna akan wannan qira'a shine cewa sun kace kenan in mun ka dauki qira'at bal adraka ilmuhum fil akhirah kenan adraka shine rishika ko ba shine adraka ba ko kace abu ya kai kenan balaga wa lahiqa kama ta qulu adraka ilmi hadha ilmi na ya rishi wannan ya kai gare shi kenan balaga ku kenan bal bi ma'ana hal wasu malamai sun kace ita bal wa bi ma'ana hal tambaya ce kenan fa huwa inkarun musu ne Allah yake musu an yabluga ilmuhum amr al-akhirah ilmin su ya kai ga lahira an gane ko wa fihi ma'ana taqrir kuma akwai ma'ana ta tabbatarwa wa tawbihi da zargi lahum gare su wa talabuhum ma la yablughunahu abadan abinda suna neman abinda har abada ba za su kai gare shi ba fal ma'ana ma'ana shi hal adraka ilmuhum fil akhirah shin ilmin su ya kai ga lahira na da har suke zancen lahira akwai kaza ko babu kaza ko babu lahira an gane ko yawwa wa mata ta kunu shin sun san lokacin da kiyaman ne za ta tsayu an gane ko ai annahum lam yudriku ilma al-akhirah ba su kai ga sanin ilmin lahira ba wa waqta hudusiha da lokacin da za ta abku an gane ko sai zaman to kenan abin da yake nuna haka balhum fi shakkin minha su suna shakka ne a cikin al'amarin kiyama balhum minha amun su makafi ne game da ita an gane ko sannan sai malamai sun ka ce wa fi bi ma'anal ba'u kinan fi bi ma'anal ba'u kinan hal adraka ilmuhum bil akhirah shin ilmin su ya kai ga sanin lahira ba sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan shine abinda yake karanta suwa to amma idan mun ka duba cikin qira'a ta ubayy ibn ka'ab da qira'a ce shadda amtadaraka kenan sai da mun to bi ma'anan nafi am tadaraka ilmuhum fil akhirah ay ma tadaraka ilmuhum fil akhirah ilmin su bai rishiki lahira ba mun ji wannan da kyau to idan mun ka zo qira'a bali daraka ilmuhum fil akhirah mun ce asalin shi tadaraka ne sai an ka doki daro an ka mai ata'u an ka mai tadalo sai an ka ce aka kawo alhamdulillah an ka ce iddaraka to sai malamai suka yi magana biyu game da wannan qira'a in an ce tadaraka ai tataba'a abu ya bi juna wata lahaqa ya ya bi juna kenan kina wasu malamai sun kace bal takamala ilmuhum yawm alqiyama ilmin su zai cika ranar tashin alqiyama domin duk abin da sun ka jahilta kamar da an karanto daga Abdullahi ibn Abbas ma jahiluhu fi dunya alimuhu fil akhirah abin da sun ka jahilta duniya lahira za su gane shi wutan nan da suka cewa kaza kaza za su gane ta garin da garin ko ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala yace za a ce da su yau bai da'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun afa sihrun hadha am antum la tubsirun ko ba kadan bane waɗansu malamai suka ce a'a ita qira'a bal daraka ilmuhum fil akhirah ma'anatta bal tadaraka dhannuhum ma'ana zaton da suke yi game da kiyama wa hadsuhum intabe hads da ha karami da dalun mai sukuni da sinun ba wancan na hadasa ba faruwa had shi ne wato hasashe hasashen da suke yi fil hukumi game da lahira alal akhirati game da lahira fataratan yaquluna wani lokaci su ce inna ina tana kasancewa wa taratan wani lokaci su ce kai la takunu ba ta mayuwa tun wani lokaci suna cewa ma in ma ta tsayu ga yadda za a yi ina fata an fince ni to sai malamai sun kace to kenan babu cin karo a tsakanin wannan kira'a da kira'a ta bal adraka da bal bal daraka babu cin karo domin yadda za a fassara fa hum la yudriku ilmuhum al-akhirah ilmin su bai rishi lahira ba tunda bai san mata ta takunu ba ilmin su bai san lokacin da ake yaba ba an gane ko sannan kuma wa hum tataba'a wa tatala tataba'a wa tatala wa tatataba'a kenan wa hum tatataba'u wa tatalahaqu aqwaluhum fil akhirah kinan maganganu su suna bin juna an gane ko fataratan yaquluna la takun wani lokacin ce kai babu kiyama kwata kwata wa taratan yaquluna inna haka ina wani lokacin ce kai tana yiwuwa ko ba kadan bane wa idza qila inna wa'da allahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma sa'a in nadhunnu illa dhannan wani lokacin suka ce wal in rujittu ila rabbi wala in rujitu ila rabbi ko da ba wai kiyama za ta tsaye ثم يقرر الله عز وجل سنة الله يتبتد cewa annahum cewa su innama ya'lamuna innama ya'lamuna fil akhirati ma jahilu fid dunya Allah ce to kenan za su kai ga sanin abinda sun ka jahilta wato a nan duniya lahira za su gane shi garin da garin ban sani ko mun fahimta ba to ka da malamai suka yi bayani aw mun gane ko yawwa to aya ta gaba sai Allah ce wa qala alladhina kafaru kafirai sun ce a idza kunna turaban shin idan mun ka kasance ƙasa wa aba'una mu da iyayenmu asalin alwawu la tufidu tartib dan iyayensu galibi suke zama ƙasa tun da galibi iyayensu da sun karbace su ai sun mutu ko ba kadan bane eh wa aba'una da iyayenmu sun ka ce a inna la mukhrajuna wai mu suna tambayar wai za a fitar da mu mun gane wannan da kyau ko to idan muka duba karkashin wannan wato aya imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far an gane ko sun karanta da alhamza guda idza kunna turaban kinannan labari ne suke ba juna in mun kasance wato kasa ba sani ko mun fahimta ba idza kunna turaban na biyu kuma sai sun ka karanta shi da tambaya kenan dai a takaicen takaitawa a wajen su imamu nafi'i da abu ja'far na farkon bus karanta shi da tambaya ba mun gane ko yawwa to sannan kuma idan mun ka dobi qalun ina fata an fahimta yawwa imam qalun da kuma imam ibn amir da imam al-kisa'i in muka duba sun karanta da tambaya a na farko an gani ko kinan a iza kunna wal ikhbar fi thani sai dai na biyu an gani ko sun karanta shi ne da labari kenan na farko sun karanta a iza kunna turaban wa izaman an gani ko amma na biyu ba su karanta da a inna la mukhrajuna ba sai sun ka karanta da mi inna la mukhrajuna an gane ko tare da cewa sun karanta wato a idza kunna turaban wa idaman an gane ko innana la mukhrajuna kenan sun karanta innana ba inna la mukhrajuna ba kenan mu za a tayar da mu alal ikhbar to kenan abin da ya kamata mu gani a takaicen takaitawa wasu ƙurra na farko sun karanta shi da labari na biyu sun karanta shi da mi na farko da tambaya na biyu da labari ko ko na biyu da labari na farko da tambaya kenan sai ya zamanto abin nan su kuma sauran ƙurra sun karanta da tambaya wuri guda biyu a iza kunna turaban wa aba'una an gane ko a inna la mukhrajuna eh sabanin waɗanda sun ka karanta innana la mukhrajuna nan labari ne to a takaice kinan wannan ya nuna wani lokaci suna bada labari an gane ko tunda duk biyun labarin ya zo kuma wani lokacin tambaya biyu ta zo kenan tana yi wa wani lokaci su zamanto labari suke ba juna idza kunna turaban wai kun ji wani labari labari suna ba juna labari kamar wannan yana son a tada magana sai ce idan mun ka zamanto ƙasa da mu da iyayenmu za a tayar da mu kaga labari yake bayarwa an bayar sun mi ko ko ne zo ya tambaya ce kai wai shin yanzu ku jama'a idan mun ka kasance ƙasa da mu da uwayenmu yanzu kuma za a tayar da mu kaga tambaya ce suke yi ta mi ta izgili da nisantarwa da kuma nuna abin ba zai yiwuwa ba mun gane bambancin ko kuma zamanto a'a kira'a da ta shafi alhamza ta labarin ba labarin bane tambayar ce suka yi amma aka shata alhamza saboda qira'ar da ta kaddar ta zo da alhamza za ta nuna tambayar ce sun kai duk halin yana daukar wannan to kaji Allah ce kafirai sun ce a idza kunna turaban in mun zama to kasa wa aba'una da iyayenmu a inna la mukhrajuna an gane ko wai za a tayar da su an gane ko sun suna izgili ne Allah ce to sun kace laqad wa'idna lalle an yi muna alƙawari hadha wannan nahanu mu wa aba'una da iyayenmu min qablu tun gabani sun kace in hadha illa asatirul awwalin wannan ba komai bane illa tatsunye mutanen farko muna gane ko to intabe kafin mu je wato aya ta gaba in ka duba a cikin suratul mu'minuna akwai ayoyin da suke kama da wannan inda Allah ce bal qalu mithla ma qala al awwalun aya ta 81 ko qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun ba la mukhrajun ba kamar yadda ke cikin suratul naml laqad wa'idna sai sun ce mi nahnu wa aba'una hadha min qablu kaga cikin suratul mu'minuna an gabatar da nahnu an ka jinkirtar da hadha an gane ko kenan hadha karshe yake zuwa a cikin mi suratul mu'minuna nan kuma laqad wa'idna an gane ko nahnu wa aba'una hadha min qablu an gane ko kenan cikin suratul mu'minuna laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu shi kuma cikin suratul naml laqad wa'idna laqad wa'idna hadha sai an gabatar da hadha akan nahnu ba sani ko mun fahimta ba to kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustad dr farid samar ra'i da kuma at-tahrir wa tanwir kaga menene siyakin da yasa abin ya bambanta nan da yake sun ce a idza kunna turaban wa aba'una in sun ka zamanto kasa da su da iyayensu an gane ko can kuma sun ka ce a idza kunna turaban wa idhaman an gane ko kaga nan suna zancen za a fitar da su ne daga cikin kasa bayan sun yi zancen za a fitar da su daga cikin kasa a inna la mukhrajuna amma a cikin suratul mu'minuna a cikin suratul mu'minuna sai suka yi zancen a idza mitna wa kunna turaban an gane ko wa idhaman a inna lamab'usuna laqad wa'idna nahnu an gane ko sai sun ka fara da kawunan su tunda sun yi zancen mutuwa in sun mutu sai sun kai zancen su da iyayensu an gane ko yawwa saboda mi saboda in ka diba nan cikin suratul mu'minun babu zancen iyayensu babu zancen iyayensu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman nan ko cikin suratul abin nan a idza kunna turaban wa aba'una sai sun ka kawo iyayensu an gane ko yawwa sun kawo iyayensu shi yasa sun ka ce laqad wa'idna hadha an yi muna alƙawalin wannan wa aba'una saboda sun kawo mi saboda sun kawo iyayensu wa aba'una an gane ko sai sun ka ce laqad wa'idna hadha an yi muna alƙawalin wannan saboda alƙawalin tun zamanin iyayensu yake sai sun ka gabatar da shi amma tun da ba su kawo iyayensu ba sai sun ka ce laqad wa'idna an gane ko nahnu wa aba'una sannan suka kawo hadha min qablu tunda shi alƙaulin gabanin iyayensu tun gabanin iyayensu an kai musu alƙauli sai suka gabatar da shi na a cikin suratul naml can kuma da yake su kawo zancen iyayensu ba mutu su sun kai zance shi yasa suka kawo shi ƙarshe muna garewa shi yasa alqur'ani ba wasa bane fa to Allah ce kul siru fil ard kace ku yi tafiya a bayan ƙasa fanzuru ku ga kaifa kana aqibatul mujrimina yaya ƙarshen mujirmai ya kasance ma'ana ku kafirai ne ba ku ne kuka fara kafirci ba ba haushe ce ba gare ne farau ba balle gare ne karau ko ba haka ba don haka ku ci gaba da yi sai Allah ce to wala tahzana alaihim kakkai bakin ciki a kansu an gane ko ba a ce wa alaihim da ba don akwai kafirai mata ko ba karan bane irin su mata Abu Lahab wa mar'atu hammalatul hatab kafirai ne na gaske masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala tahzana alaihim kakkai bakin ciki a kansu wala takun fi dayqin mimma yamkuruna kai hakkara cikin suratul namli eh cikin suratul nahli wala taku fi dayqin mimma yamkuruna babu nun nan ko wala takun fi daiqin mimma yamkuruna kakka kasance ibn kathir ya karanta uh, wala takun fi daiqin an gane ko fi daiqin sauran sun karanta fi daiqin cikin kumci malamai sun ce babu muminci tsakanin daiq da daiq duk dai kunci ake nufi mimma yamkuruna na daga abin da suke kawowa na makirci an gane ko yawwa to nan babu wani taujihi na qira'at amma dai muna iya mu dauki ayoyin saboda mu hada su da ayoyin da za su biyo bayan su ko ba haka ba Allah ce wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqina suna cewa yaushe ne wannan alƙawlin alwa'du alƙawlin da an kai muku tunda ba su cewa hadha alwa'idu ba alƙawlin da an kai mun halakar da mu ko ko mata hadha alwa'du alwa'du da idza cikin ma azaba tunda Allah ya ce wa'adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama wasu malamai suka ce na zakwa ce azaba sun kace a in ka gani wajen azaba alwa'du isti'ara ce almuhimmu kafirai sun ce kullu mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin wannan aya ta zo wurare daban-daban akwai ta cikin suratul yunus wa yaqulu mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qul la amliku nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah an gane ko sannan kuma akwai wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin a cikin suratul an-naml ko qul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tasta'jiluna sannan kuma wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqina qul lakum mi'adu yawmin la tasta'khiruna anhu sa'atan wala tastaqdimuna a cikin suratu as-saba ko sannan kuma akwai shi cikin suratu yasin wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqina ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimuna al-ramma sannan akwai cikin suratul mulk wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qul innamal ilmu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin an jiya da kyau ban ji ba fatahi a ina fatahi wukacce suratul mulk da ya ko fatahi kacce ina yake cikin suratul fatahi alarama a babar shi sake dubawa in ka tuna dai kawo sai mu ciki qul asa an yakuna radifa lakum kace yana yiwa radifa lakum yayo kusa gare ku shine radifa shi yasa an ka ce irdaf a mai da mutum bayan kuturin mutum kenan yana kusa da shi a lokacin da ya hawar da shi kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka bane na zan bayan shi kenan domin wanda yake baya ko kuturi kenan yana mi yana kusa qul asa an yakuna radifa lakum yana yiwa ya zama to kusa gare ku ba'd alladhi tasta'jiluna sashen abin da kuke neman gaugawa a kawo shi kafiran makka ko ba ka da mulki sun gaugawa aka azaba ba sai azaba ta zo musu ba tun makka Allah ya kama su da yunwa kuma kadan bane kuma an kai yakin badar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko sai yake da su shi yasa yace radifa lakum bai ce radifa lakum al azab ba sai ce allazi tasta'jilu da an gama azaban ba suna gaugawa a kawo ta wa inna rabbaka ladu fadlin ala nas lalle ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala idafa lit tashrif domin Allah shine ubangijin kowa ladu fadlin ala nasi yana da falala akan mutane walakin na aksarahum la yashkuruna sai dai da yawan mutane ba sa godewa wa inna rabbaka kaga la yashkuruna ba sa godewa shi yasa ce innal insana la zalumun kaffar wa inna rabbaka lalle ubangijin kala ya'lamu ya san ma tukinnu suduruhum abinda kirzan su zukatan su sun ka boye wa ma yu'linuna da abinda suke bayyanawa nan ma ma tukinnu wa ma yu'linuna ma ismul mawsul ce tufidul umum duk abinda sun ka boye da duk abinda sun ka bayyana wa ma min gha'ibatin asalin gha'ibatin sifa ce ta mu'annas amma nan ana iya ɗaukar shi suna ko ya zama to kenan suna ake nufi kenan sai zama to wa ma min gha'ibatin babu abin da ya koyu ba ana nufin babu mace da ta koyu ba wala tazalu tattali'u ala kha'inatin ay ala khiyanatin minhum babu wani abu wanda ya koyu fi sama'i a cikin sammai nan aljinsiya ce ba sama guda ake nufi ba wal ardi da kasai jinsin kasai akai illa ake nufi illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi wanda yake bayyananne sai Allah ce inna hadhal qur'ana lalle wannan alqur'ani ya qustu ala bani isra'ila yana ba bani isra'ila labari aksar alladhi hum fihi yakhtalifun mahi yawancin abin da sun kai sabani akan shi duk Allah ya bada labarin su galibi a cikin wato abin nan suratul surori daban-daban in ka ji ba abubuwan da babu su sun yi sabani kansu sai Allah ya kawo labarin yadda abin ya kasance irin qista wal qad alimtumul ladina atadaw minkum fi sabti ko ba karan bane da sauransu da abubuwan da sun kai sabani na hukunci na shaidun zina cewa in mutum ya yi zina ya taba aure a jefe shi ko ba karan bane da sauransu to na Allah ce inna hadha alqur'ana wani wuri ce Allah nuna alqur'ani da abin da yake kusa wani lokaci ishara ta kusa wani lokacin kuma abin da yake nisa zalikal kitabu to ya za a iya bai zamanto hada kuma ya zamanto zalika wasu sun kace da hada da zalika duk abu guda ake nufi wasu sun kace kai zalika yana nufin qur'ani an yi ishara zuwa gare sa abu ne mai daraja mai kima duk duniya ba wanda ya kawo irin alqur'ani li uruwi manzilatihi to inna hada alqur'ana kuma kusa yake da ku wajen ta ku karbe shi ku yi aiki da shi wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir an gane ko wa innahu shi alqur'anin nan lahudan shiriya ne ko mai shiryarwa ne ko dan shiriya an ka saukar da shi wa rahmatun kuma rahama ne ko dan ya zamanto rahama an gane ko ko mai jin kai ne lil mu'mini daga mu'minnai inna rabbaka yaqdi lalle ubangijinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi hukunci bainahum sakankanin su wa bainahunna da mata ba kawo su ba li taglibi janibin dhukuri ala janibil inas bi hukmihi da hukuncin sa shi Allah wa huwa al-azizu Allah shi ne mabuwayi daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu dukkan sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala al'alim Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kuma masani mai cikakken sani to fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah innaka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala al mubin kana akan gaskiya bayyananna dama in bata ne sai a ce fi ula'ika fi dalalin mubin domin wanda a cikin ƙasa kamar wanda ya faɗa rijali bai sai inda zashi ba shi ko ala yana nuna kana saman gaskiya innaka ala alhaqqil mubin ko ba ka bane ula'ika ala hudan min rabbihim an gane ko yawwa to wannan shine ya kamata mu fahimta game da ala da fi in sun kazu galibi in dai bisa ga shari'a ne to sai kaji an ce ala in kuma ƙasa ce a ce fi don saboda fagamniyata wanda ke akan ƙasa yake yi an gane ko yawwa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'innaka a innaka innaka la tusmi'ul mauta kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba ka iya ji yadda matattu nan kafirai ake nufi domin matattu ne ta fuskar rashin imani a man kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas ko baka ran bane wala tusmi'u summa du'a kuma baka iya jiyar da kurame addu'a a kira kafirai kenan sun kurumta daga jin gaskiya ko idza wallaw mudbirin idan suka juya suka bada baya an gane ko yawwa to ولا تسمع ثم الدعاء ابن كثير المكي يا كرنتا ولا يسمع الصم kenan kurma baya ji ko kurame ba sa ji as-summu jam'i ne al-asammu ko kenan kurame ba sa ji addu'a kira an gane ko kenan sai zamanto as-summu shine fa'ili tunda sami'a yasma'u ne wala tusmi'u summa kai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan al-fa'il anta ضمير مستتر الصم شيني زمان مفعول به الأول أنغاري كو الدعاء شيني مفعول به الثاني باك إيا جيدا آه مكاهو كرا آه باك إيا جيدا كرما كرا إذا ولو مدبرين idan sun ka juya sun ka bada baya irin wannan aya idan muka duba cikin suratu ar-rum an gane ko ana samun aya mai kamata fa innaka la tusmi'ul mauta an gane ko wala tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin ko ba karan bane ibnu kasir ya karanta wala yasma'u summa du'a an gane ko an gane ko idza wallaw mudbirin nan cikin suratul naml babu fa'un kina innaka na sannan wa ma anta bihadil umya an dalalatihim nan ma wa ma anta bi hadhihi al-ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun sai zaman to anan cikin suratul namli wa idza waqa al-qawlu alaihim shi zai zo baya shi ko cikin suratu ar-rum Allahu alladhi khalaqakum min da'fin ko min da'fin asabanin qira'at dan saboda Allah mai hada al-qur'ani mun ji ako to wa ma anta kai ba kasance ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hadil umi mai shiryar da makafi imamu hamza al-kufi ya karanta wa ma kunta tahdi tahdil umya ba kasance ba kana shirya suwa tahdi sai zaman tofi ili mudari ne marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma al-muqaddara ala aliya mana min zuhuriha wato at-ta'addu wa ma anta kai ba kasance ba ta hadila umiya zaka shiryar da makafi sauran qurra kuma sun karanta banda hamza wa ma anta bi hadil ummi hadi ismul fa'il ne an gane ko asalin shi bi hadi ne sai an kace bi hadil ummi saboda majrurun ne wa alamatu jarrihi al kasra al muqaddara ala al ya mana'a min zuhuriha shima wato at ta'azzur ba kasance kana shirya suwa ba ko ko ba kasance mai shirya da makafi ba hadil ummi sai zama to idafa an kai tahdi al-umya sai zama to maf'ulun bihi ne kiran tahdi anta al-umya an dalalatihim daga batasu in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina ba kowa kake jiyar da ayoyin mu ba an gane ko in tusmi'u ba kowa kake jiyarwa ba illa man yu'minu bi ayatina istisna'i ne mufarrad sai wanda ya imani da ayoyin mu fahum muslimuna to su ne za su musulunta su miƙa wuya al-islam huwa al-istislamu lillahi بالتوحيد والانقياد له بالطاعة an gane ko yawwa wannan shine abin da ya kamata mu gane idan muka duba cikin tawjih qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin wannan aya wama anta bi hadhihi al-ummi wa ma anta tahdi al-ummi sun ka ce wato qira'a da tahdi an gane ko ta wato hamza kenan wa ma anta tahdil umya sun ka ce an yi mata taujihi bin nazir tamka irin ta da yazo mimma jaa fi misl qistatihi wanda yazo cikin irin wannan qista wa siyaqihi an gane ko da kuma siyaqi irin wannan wa huwa qawluhu ta'ala afa anta tahdil umya shin kani zaka shiryar da makafu kaga nan tahdi irin qistar da shiryar da kafirai ne kuma siyakin iri ɗaya ne na wajen abin da ya shafi mato musu ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ba shine zai shirye da wanda ya makamta ba to tahdi ya zo da fi'ili ita ma qira'a ta ta zo da tahdi kuma duk qur'anin sun karanta tahdi an gane ko afa anta tahdi al-umya afa anta tusmi usumma aw tahdi al-umya ko wa man kana fi dhalalin mubin ina fata an fahimta yawwa sannan kuma akwai cikin suratul suratul yunus aya ta 43 afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun ko ba karan bane yawwa to wannan shine sai Allah ce to wa idza waqa al qawlu alaihim idan magana ta tabbata akan su an gane ko to Allah ce akhrajna lahum dabbatan min al ardi za mu fitar musu da dabba daga ƙasa wasu na cewa ita ce taguwa ta annabi salih wadda an ka soke ɗanta sai ya gudu ya shiga cikin dutse to wannan yana buƙatar sai an samu dalilin cewa ita ce dabbar da za ta hito mun gane ko imam sa'adi karkashin cikin tafsirin sa in ka diba wannan aya ya nuna ba wani dalili da nuna ma wannan dan dan wannan taguwar ne don shi kanshi dan nata ma ana buƙatar dalili kan cewa tana da ɗa kenan Allah da zai fitar da ita duk lokacin da ya ga dama an gane ko to eh an ka ce waka alqawlu alaihim ana nufin lokacin da an ka alqawli ya tabbata akan su bana an ka kulle kofar tuba domin hadisai suna nuna cewa idan rana ta fito daga yamma ta fadi gabas an kulle kofar tuba ko ba ka bari wasu malamai ma suna gare a'a bayan wannan lokaci in wannan al'umma ta kare wannan da rana ta ta bayyana gare su za a sake buɗe ta wasu kuma suna gare daga wannan lokaci an kulle kufar tuba dan aljanna ya tabbata dan aljanna dan wuta ya tabbata dan wuta muna ji ko kadiba cikin al-azb namir na min majalis shanqiti sannan kadiba cikin al-ahadith al-mushkila abin nan al-warida fi tafsir al-quran al-karim a safhata abin nan wajen ayar هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أكشن ونا آية سنكا ونا بياني sannan kuma na ayoyi innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a kadiba cikin al-ahadith al-mushkila al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim safha ta 351 zuwa safha ta 373 sannan kadiba cikin al-qawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidat ahli sunnah wal jama'a war radd 'ala al-mukhalifin fiha safha ta 358 zuwa safha ta 363 kaga shin nan matattu suna ji ko ko ba sa ji ko ko wani lokaci na suke ji idan Allah ya so ya jiyar da su abinda a cikin duniya akwai maganganu na malamai barjat to idan muka duba a wannan aya wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum ko ba haka nan bane za ta yi musu magana in ka diba cikin alqira'at wa athruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 621 sai sun ka kawo qira'at kin da sun ka zo karkashin wannan guri sun ka ce eh tukallimuhum za ta yi musu magana ita dabba in ta hito tana musu magana kaga mu'jiza ne ai dabba ta hito tana magana ko eh amma akwai qira'a shadda ta Abdullahi ibn Abbas da Sa'id ibn Jubair da kuma qira'a ta Mujahid an gane ko da sauransu wato taklimuhum akhrajna lahum dabbatan min al-ardi taklimuhum in an ce taklimuhum daga kalima kalama ya kalimu kenan asalin kalama ya kalimu shine ya yi rauni an gane ko kenan tana musu rauni sannan akwai kira'a ta ubayy ibn ka'ab akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tunbi'uhum tana ba su labari annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna kenan mutane ba su yi imani da ayoyin Allah tana nuna musu yan cewa dan wuta ya tabbata dan wuta kenan dan aljanna ya tabbata dan aljanna an gane ko akwai kira'a abin da ta abdullahi bin mas'ud yani tukallimuhum bi anna nasa kanu bi ayati la yuqinuna kinan tana musu bayanin cewa mutane ba za su yi imani da ayoyin Allah ba an gane ko yawwa to sai malamai suke cewa to qira'a ta taklimuhum tana musu wato rauni min alkalmi alkalam wa huwa aljurhu shine rauni ai tajruhu nasa tana ma mutane rauni an gane ko yawwa to shine sun kace rauni yana iya daukar tana musu rauni mana tana iya dan adam rauni ko kuma a'a dama ita magana asalin alkalamu daga at-ta'siruna shi rauni shi na maka tasiri kinan tana musu magana wanda take musu tasiri ba sani ko mun fahimta ba yawwa kadiba cikin al-muhtasab na ibnu jinni karkashin wannan aya da kuma tafsiri na imamul qurtubi zaka ga abin nan tajrahu an-nasa tana musu rauni wa tasimuhum tana musu alama kamar tana kirtasu tana musu alama kenan tana nuna wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne mun ji wannan da kyau to sai Allah subhanahu wata'ala ce annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna ko ba haka nan bane mutane game da ayoyin mu wato sun kasance ba sa ba sa sakankancewa inji malaman zauri imamu yaqub al-hadrami al-basri da kuma imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda guda hudu duk kufiyun ne sun karanta annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna su ko sauran sun karanta innan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna malam isma'u to waɗanda suka karanta innan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna kenan sai ya zamanto isti'nafi ne ma'ana kaman magana ce mai zaman kanta taklimuhum ko tukallimuhum tana musu magana to kaga in tana musu magana zai zamanto kenan abin mamaki na to sai kuma Allah ya ce innan nasa kanu bi ayati la yuqinu mutane game da ayoyin ba sa yaqini domin ayoyin Allah suna da yawa kafin tafi ai ayoyi da dama sun bayyana ko kuma ka dauke ta qira'a ta Abdullah ibn Mas'ud ta fassara ta tukallimuhum bi annan nasa kanu bi ayati la yuqinuna tana musu bayanin cewa mutane game da ayoyin Allah ba sa imani ba sani ko mun fahimta ba sai ce kanu bi ayatina ba ta ce kanu bi ayatihi ba saboda nan ka ana magana ne da damirul khitab wanda ya koma zuwa ga Allah tunda magana Allah ce amma ga maganar tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatihi la yuqinuna to su ko sun karanta annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna wato imamu yaqub al-hadrami al-basri da hamza da kisa'i da asim da khalaf waɗanda kufiyuna ne to wannan sai zaman to kenan ala taqdiri harfin jarri za a kaddara harful jarri an gane ko ko ka kaddara ba'un kenan tukallimuhum bi annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna an gane ko kenan tana musu bayanin mutane cewa game da ayoyin Allah ba sa imani ko kuma ka kaddara ba'un as-sababiyya tukallimuhum tana yi musu magana bi sababi annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna saboda mutane sun ki imani da ayoyin Allah ko ka ruke kenan ko ka kaddara ba'un litadiya ko ka kaddara ba'un as-sababiyya كتيبة قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر أصفحة تقريد عشرين دبقوي والله تعالى أعلم تو سي الله سبحانه وتعالى يتي ويوم نحشر رانا دكينا اذكر يوم نحشر كأنبت رانا دذام تارو من كل أمة أتكين قوة الأمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا ونسكي كريتا دا آيو يمو الكونية والشرعية كينا فهم يوزعون التي أنا تتراسو an gane ko ba a ce wa hunna ba tare da cewa kuma akwai kafirai mata litaglibi janibin dhukuri ala janibil inas hatta idza ja'u Allah ce har sai in sun zo qala Allah zai ce akadzabtum bi ayati kun karyatar da ayoyina alkauniyya wa shar'iyya ko ba karan bane in Allah ya ruwa su ce ba Allah ya ruwa kaga sun karyatar da ayoyin Allah shar'i kauniyya ke su ce na cirta ko su ce zuwa karya ko su ce aljannun su na son kai musu ruwa walam tuhitu biha ilman kuma bu kewaye sani da ayoyina ba Allah shi ba da labarin wani abu ka ce a'a science ba tare da shi ba to ina Allah za mu gaskata ko science ko kuma ce professor bai yarda ba professor za mu gaskata ko Allah kai kan ka san professor ya kadan walam tuhitu biha ilman ba ku kewaye sani ba kenan jahilci ne yassa kun ka je kuna karanta ayoyin Allah amma za kuntum ta'maluna kai mina na kun kasance kuna aikatawa Allah ce wa waqa alqawlu alaihim sai magana ta tabbata akan su ta azaba amma ho bima zalamu saboda zaluncin da sun kai fahum la yantiquna ba su magana ba a ce wa hunna ba li taglibi janibin dhukuri ala janibin inas domin mata su ma ai za su yi shiru kahire babu babu kahirar da za ta magana malami su babu kahira Allah bata isa ta yi magana ba a wannan wuri an gane ko yawwa to anan Allah ya nuna kafirai ba su magana kuma wani lokacin sai Allah ya nuna kafirai za su yi magana qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna ko shaqawatuna an gane ko a qira'atu hamza al-kisa'i da kharaf shaqawatuna a to kuna ya ce fahim layin tekuna kuma jumla ce ismiya a anan tufidu thubutu wal istiqrar amma ila halin ma ko ila waqtin ma farko lokacin da nan Allah ce fahim layin tekuna ba za su yi magana ba amma daga baya za a ba su dama su yi magana sai su yi magana kenan la yantiquna fi ba'd al amakin wa yantiquna fi ba'd al amakin mun gane wannan Allah ce to alam yarushin basu gani ba anna ja'alna al-laila cewa mun musanya dare liyaskunu fihi don su samu natsuwa a cikin shi wannan hara shi koyi ne mubsiran mun sanya shi kenan mubsaran fihi ne wanda ake gani a cikin shi tace mubsiran yana gani ko kuma ka dauki ababul aqida mubsiran yana gani tunda Allah ne ya bada labari ko ka ce a'a utliqa ismul fa'il wa urida bihi ismul maf'ul dan ya ce wa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura kaga shamaki ne masturan marko ya ce satiran sai ce masturan wasu malamai suka ce a'a satiran ne wa masturan satiran ne mai su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masturan ne kuma Allah ne ya kare ba a ganin shi Atiya Salim talibin Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin tatimmatu Adwa'ul Bayan ya tafi akan wannan to shi mubsiran kenan kadiba cikin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a cikin suratul Isra'i wa atayna samud an-naqata مبصرة فظلموا بها لكم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة كديما نن كركشن ودنا آيون cikin wannan surori cikin wannan littafi zaka ga bayanai barjat da kuma abdurrul masul fi ulumil kitab al maknun as-sabil al halabi da sauran littattafan tafsiri inna baka misalin guda ko bi ba shike nuna sai su kadai ba eh sai Allah ce to inna fi dhalika a cikin wannan alhali ko an ambaci dare an ambaci mi yini ba ce inna fi haza ne ba sai ka ce inna fi zalika na adarkin almafku a cikin abin da an ka ambata na dare da yini la'ayatin akwai ayoyi to kuma aya kamata a ce la'ayata ni ko ba karan bane saboda cikin dare ayoyi masu yawa akwai cikin yini ayoyi masu yawa akwai sai ka ce la'ayatin ala rabba akwai ayoyi li qaumin yu'minuna amma ga mutane masu imani to madalla me yasa an ka ce li qaumin yu'minuna ai haka kafirai aya ne domin ko da ba su yi imani ba ai aya ce amma na ana nufin su masu imani aya ne gare su saboda su ne suke amfanuwa da ita sai Allah ce wa yawma yunfakhu fi suri ranar da za a yi busa a cikin kaho fa fazi'a man fis samawati wanda a cikin sammai zai zai abin nan tsoro zai kama shi shine alfaza uku wa man fil ardi wanda ke cikin kasa kaji kiyama ashe har wanda a cikin sama mala'in ta ba ba kasa na ɗaya tabbata ba to yan har waɗanda a sama sun rikice da mala'iku ba da ba su yin ba su yin sabo balantana kai mai mai saba ma Allah kai ka ta kai Allah kai mu da tsari Allah ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya so tsoro mu zai kama shi ba wa kullun ay wa kullu wahidin minhum ko wa kullu fariqin minhum ko wa kullu khalqin an gane ko dukkan su atauhu za su zo ma Allah subhanahu wataala dakhirina suna kaskantattu babu wanda ya isa daga kanshi an gane ko yawwa imam hafs wanda rawi ne na asim da hamza al-kufi da khalaf al-kufi wadanga guda biyu qur'ani sun karanta wa kullun atauhu dakhirin sauran qurra sun karanta kuma wa kullun dukkan su atuhu za su zo ma Allah to in an ce atau fi'ilina na ata ya zo shi ko atu an gane ko ismul fa'il ne na ata sai a ce al'ati to da an ka ce atu an gane ko yana ido ka ismul fa'il na al'ati sai shi zamanto asalin shi al'ati yunana sai an ka ce atuhu ati yuhu ne an gane ko ko kuma abin nan ba a cewa atuhu fi'ili maudi don bayyu a ce sun ba Allah sai dai zaman tumi wato ismul fa'il atuhu za su zo ma Allah dakhiri na suna kaskantattu ina fata an fahimta to idan muka duba a cikin littafin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr safha ta 127 zuwa ta 128 an gane ko sun kace waɗanda sun ka karanta atuhu ismu fa'il ne na al'ati sun kace ita ko alwawu alamatul jam'i tunda da wawun da nunu su ake karawa fi halatul raf'i da ya'un da nunun kun fi halatul jarri wan nasbi ko ba karan bane kenan asalin shi atiyunahu ne sai an ka shahe ya'un an gane ko tunda harful illa ce ta haɗu kuma da dama dammar da asamanta an ka cire ta sai harafi masu sukuni biyu sun kaɗu sai an ka shafe yawo sai an ka ce atuhu sannan an ka shafe nunun lil idafa an gane ko tunda atiyunahu ne an gane ko to lil idafati kenan nan an hankalta ma kalima ta kullun in an hankalta ma ma'anar ta jam'i ta karushi in an hankalta ma lafazinta ta mutum guda ce shi yasa kana iya cewa a larabci kulluna na'lam ka maida ta jam'i ko kun ce kulluna ya'lam ka maida ta mufradi an gane ko to sauran kuma sun karanta kenan wa kullun atawhu kenan ya zama to fi'li madi wanda an kai isnadi zuwa ga min wawul jama'a an gane ko kenan asalin shi wa kullun wato atawhu atayuhuna an shafe ya'un din saboda don battan da taimata nauyi aka shafe ta sai harufa masu kuni biyu suka haɗu sai aka shafe ya'un an gane ko yawwa sai an ka bar fata don ta zamanto alama akan alif wanda an ka shafe tunda a ta an maida ta alif ita ya'un din an gane ko ati yuhu ne asalin shi to dukkan su ne za su zo ma Allah suna kaskantattu guda ismul fa'il ne guda kuma mi wato fi'ilina in an ce atauhu a tauhu sun zo ma Allah ba ya tunahu ba don saboda kiyama tabbat ne sai ta tsayi a tuhu kuma ismul fa'il ne subuti ya tuyi fi subuti tabbataccen hukunci na za su zo ma Allah dakhili da suna kaskantattu sai Allah ce to watara aljibala ko zaka ga aljibala duwatsu tahsabuha jamidatan kana tunanin jamidatan suna nan a daddaskare shine jamid abin da yake daskare ko ba kanan bane imam asim al-kufi da imam hamza al-kufi da ibnu amir ad-dimashqi da abu ja'far al-madani sun karanta tahsabuha kana zaton su sauran kuma sun karanta tahsibuha wato imam nafi' al-madani da imam ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-basri sun zan al-basriyani da imam al-kisai al-kufi da khalaf al-ashir sun karanta tahsibuha kana zaton su duk dai babu matsala ba ana guda ce jamidatan suna daskare kana tunanin daskare suke wahiya tamurru marra sahab su ko suna shudewa shudewa irin ta ta girgiji ma'ana ba wani nauyi gare su ba suna nan suna tafiya suna tafiya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har su nike su koma mi su koma kura su daidaice da ƙasa don ya Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta mun gane ko yawwa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hiya tamurru marra sahab ina fata an fahimce ni suna shudewa irin shudewa wato ta abin nan girgije kenan as-sahab jam'i ne na sahaba domin an sa sahaba kuma da sirun ne ba wancan na sahaba ba sahabbai ya an kawo ta'un ya kuma mufrad ya an cin ta'un ya kuma mi jam'i sai Allah ce suna Allahi alladhi atqana kulla shay kenan kamar halitta ce ta Allah kyautata halitta ce ta Allah wanda ya kyautata dukkan komai to shi Allah subhanahu wa ta'ala innahu shi Allah khabirun wato masani na ko bima taf'alun game da abinda wato kuke aikatawa imamu ibn kathir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da ibn amir sun karanta bima yaf'aluna ko masani na game da abinda suke aikatawa su mutane bima taf'aluna game da abinda kuke aikatawa ku mutane ba sani ko mun fahimci wannan ba ma'adalla to idan muka duba cikin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin wannan aya sai suke cewa ita qira'a wa kullun atawhu qira'ata hafs da hamza da khalaf an yi taujihin ta an gane ko abin nan qira'ata wadda ba ta hamza ba da khalaf da hafs wa kullun atuhu ko an yi taujihin ta da nazim tamkatta wanda yazo a cikin suratu maryam inda Allah subhanahu wataala yace wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kaga atihi ismul abin nan ne fa'il ne atihi to kuma da yace ko kulluhum atihi bai ce atuhu ba tunda ati ai mufrad ne kaga wanda nuna maka kullun an yi mata mu'amala nan ta fuskar lafazi mufrad a cikin suratu maryam can cikin suratul an-naml an yi mata mu'amala a matsayin jam'i an hankalta ba ma'anarta shi yasa kana yace kulluna na'lam ko kulluna ya'lam to to innahu khabirun bima taf'alun khabirun bima taf'alun ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al'ala al-basri da yaqub al-basri sun zan al-basriyani da hisham rawi na abdullahi ibn amir da ibn zakwan abdullahi ibn zakwan an gane ko shi ma rawi ne na abdullahi ibn amir da shu'ba an gane ko shu'ba rawi ne na asim to bi khulufin alif salasa waɗanda guda uku suna da fuska guda biyu shi yasa ma kaga an bambanta tsakanin Hisham da Abdullahi bin Zakwan da Shu'ba saboda a nuna maka cewa dama ya an ce Hisham da Abdullahi ai ya kamata a ce Ibn Amir amma sai an ce Hisham da Abdullahi saboda fuska biyu gare su sai an ce bi khulufin an salasa waɗanda uku suna da sun saba ma'ana suna karantawa da fuska biyu bima yaf'aluna sun karanta bil ghaibi kenan sauran kuma sun karanta bima taf'aluna sai sun ce to ita qira'a ta bima yaf'aluna kenan Allah masani da game da abin da suke aikatawa dama an ce wa kullun kenan dukkan su wa kullu fariqin atau kenan bima yaf'aluna ita ko qira'a da an ka ce innahu khabirun bima taf'aluna Allah ya san abin da kuke aikatawa sun ka ce amma qira'atul khitab fa hiya mardudatun al khitab alladhi qablaha inda Allah ce wa taral jibala kenan wa anta taral jibal ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to bima taf'aluna innahu khabirun bima taf'aluna saboda girmamawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kace bima taf'alun ko ko a shi da al'ummarsa ko ko wa taral jibala anta sami'u kai mai shi ko antal mukhatab kai wanda Allah yake magana da kai eh wannan taujihi dole sai an tashi tsayi to ala ayyati hal nan mas'ala guda kamata mu ƙara sai mu wuce shine cewa waɗansu malamai sun ka ce wannan abin a nan duniya ne ma'ana duwatsu da muke gani tsaye ashe ba sai suke ba tafiya suke yi an gane ko har suna kafa hujja da wani babban masani na ƙasar jamus almaniya da ya nuna duwatsu gudu suke yi amma muna muke kallon tsaye suke mun gane ko amma eh, in ka diba ba ina ganin cikin at-tahrir wa tanwir ibn ashur ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi amma shanqiti cikin adwaul bayan rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace wannan kuskure na domin duwatsu Allah ya nuna tabbace suke waja'alna fil ardi rawasiya yace kuma abin da yake nuna cewa kiyama na ba duniya ba ake wannan zance don ya ce wa yawma yunfakhu fis suri kaga kiyama na aka zance ko fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhilina wa tara al jibala atafina akan wa yawma yunfakhu fis suri to ya ra'ayi zama to a duniya kaga bai zama a duniya maganar shankili kuma ta hitowa wato eh, a fili eh, sannan kuma idan muka duba sai Allah subhanahu wataala ce man ja'a bil hasanati wanda yazo da aiki mai kyau kidan man ja'a bil bil fi'lati al hasana falahu khairun minha ko al khasla al hasana tabi'a ta gari wanda ya aikata falahu khairun minha yana da mafi alkhairi daga gare ta ko baka nan bane Allah ce to wa hum su min faza'in daga tsoro wato al-kufiyuna in an ce al-kufiyuna a qira'a goma mutum hudu ne asim da hamza da kisa'i da khalaf in an ka ce alkufiyu na a kira'a bakwai ana nufin asim da hamza da kisa'i khalaf bai shigowa don shi khalaf a cikin kira'atu sab'a rawi ne na hamza an gane ko wa hum to su min faza'in daga tsoro yawma idin a wannan yini an gane ko aminuna suna amintattu sannan kuma idan muka duba imam abin nan ibn kafir al-makki da abu amur ibn al'ala al-basri da ibn amir al-dimashqi da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wato yaumi izin an gane ko yaumi izin kinan sun yi ɗoki yawun sun yi masa kasra kenan nan ya zama to ba ba aibi na in shi ba an yi masa idafa ne yaumi idin an yi idafa yaumi zuwa ga idin wa hum su abin da min fasa yaumi idin daga tsoron wannan yini ina fata an fince ni aminuna sauran qurra sun karanta wa hum min faza'i yauma idin ba sani ko mun fahimta ba yawwa kenan sauran sun karanta yauma idin sauran sun karanta yaumi idin sannan kuma idan muka duba sauran sun karanta wa hum min faza'i yaumi idin faza'i wa hum min faza'i faza'i in an ce faza'i daga tsoron yaumi an kai idafa faza zuwa ga yaum tsoron wannan yini ko kuma wa hum min faza'in su daga tsoro yauma idin a wannan yini aminu amintattu ne ba su da tsoro kenan ko zamanto an danganta tsoro zuwa ga yinin ko ko a'a su daga tsoro a cikin wannan yini suna amintattu kaji yadda kira'o'in suke ba sani ko mun fahimta ba yawwa don haka sai a yi hattara don saboda akwai bina'i na yauma idin an yi bina'in yaumi an gane ko kuma ya an ce yaumi idin ba a yi bina'in shi ba an yi masa idafa an yi masa kasra kinan ya ta shiga daga wato abin nan idafa ba sai an abin nan nashi ba yawwa wannan shine abin da ya kamata wato mu fahimta taw kinan sai zamanto waɗanda an ka kawo waɗanda sun ka karanta da yaumi yaumi idin an gane ko da waɗanda sun karanta da yauma idin idafat ne amma waɗanda sun karanta min faza'in alkufiyuna ne an gane ko min faza'in alkufiyuna ne waɗanda ba su ba sun karanta min faza'i amma kuma yauma idin su al-kufiyuna suna cikin waɗanda sun ka karanta yauma idin an gane ko yauma yauma idin al-kufiyuna sun karanta yauma idin tare da tanwini tare da cewa imamu nafi' al-madani an gane ko da imamu abu ja'far al-madani su suna da cin waɗanda sun ka karanta wa hum min faza'i min faza'i sun kai idafa amma sai sun karanta yawma idin sauran kuma sai sun karanta wa hum min faza'i yawmi idin dan mu gane da karatu yake an gane ko wallahu ta'ala a'lam to eh wannan aya idan muka duba ta tana daga cikin ayoyin da an ka zo wajen tafsiri sai an hankalta musu nan ya ce man ja'a bil hasan falahu khairum min ha yana da mafi alkhairi kaga a dunkule shi ko ba haka nan bane yawa amma idan muka duba kuma cikin suratul nisa'i tace inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha ko yudha'ifha akan sabarin kira azai lullumka shi ma lullumka wa amin yake a dunkule yake sannan kuma cikin suratul qasas yace man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun mafi alkhairi a dunkule yake amma cikin an'am sai fara fassara yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha an gane ko yana da goma to sannan kuma cikin bakara sai nuna a'a yana kai 700 masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u bal ma 700 kuma yana iya wuce 700 inda inda Allah ya so mun gane wannan yace to man jaa bis sayyiati wanda yazo da mummuna fa kubbatu wujuhum fin nari za a kifar da fuskokin su a wuta Allah kai muna tsari amma a cikin abin nan an'ama yace fala yujza illa mislaha cikin kasan yace fala yujza alladhina amilu sayyiati illa ma kanu ya'malun kaga wannan ya nuna cewa munanan ayyukan su sun rinjayi sun yayin daga a ce guda ana limka ba har 700 ko hiye da haka amma gudan nan ya wuce har 700 ya rinjaye su kasan abin yayi mudi to Allah ce hal zauna illa ma kanu ya'malun ba abinda za a saka kamu su abinda sun kasance suna aikatawa inna ma umirtu kenan inna ma abin sani hasrni umirtu an umurce ni an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha an umurce ni in bauta ma ubangijin wannan albalda gari makka kenan alladhi harramaha wanda ya haramtar da ita to kuma cikin hadisi ya zo annabi ibrahim shi ya harrama makka inna ibrahim harrama makka ko kuma ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ingantacce manzo Allah shi ya harama Madina in ka diba cikin al-ahadith al-muskila al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim safha ta 381 zuwa safha ta 385 da safha ta 386 zuwa safha ta 389 duk zaka ga bayanai al-muhimmu da annabi Ibrahima da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi annabi Ibrahima ya haramta Makka shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya haramta Madina ana nufin su sun kai bayani ta huska abin da Allah ya musu izini domin haramci asalin shi daga wake fitowa daga Allah walahu kullu shay'in komi na Allah ne kenan komi mallakar Allah ne shi kadai ne ya mallaki komi shi yasa ce bai ce kullu shay'in lahu ba sai ce lahu gare shi ne mallaka kullu shay'in lahu shi kadai ne ya mallaki kullu shay'in dukan komi wa umirtu an akuna minal muslimin an umurce ni in kasance daga cikin musulmai can cikin suratul an'am yace kul inni umirtu an akuna awwala man aslama na farko na ana nufin awwala man aslama min ummati don duk annabawan da sun gabace shi ai musulmai ne wa an atlu qur'ana kuma an umurce ni in karanta alqur'ani ibnu kathir ya karanta alqur'an faman yahtada wanda ya shiryu fa innama yahtadi li nafsihi ya shiryu ne don kanshi an gane ko a cikin suratul zumar ita kadai ta addafa man yahtada fali nafsihi amma sauran fa inda ba ya hatadi li nafsihi kaman nan da kuma cikin suratul yunus da kuma cikin suratu abin nan al-isra marita da fa inda ba ya hatadi li nafsihi to wa man dalla wanda ya bata fa qul inna ma ana minal minal mundirina kace ni ina daga cikin masu gargadi an gane ko ni ba mai shiryawa bane ni mai gargadi ne shine aiki na an gane ko can kuma cikin suratul abin nan cikin suratul isra wa man dalla fa inna ma ya zillu alaiha ko ba karan bane yawwa sannan kuma can cikin suratu yunus da yace mi wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wa ma ana alaikum biwakil ko ba karan bane yawwa to wa qul alhamdulillahi kace godiya ta tabbata ga Allah dama galibi idan an ka buɗe sura da zancen alkur'ani ko ko an ka zo ƙarshen sura bayan an ƙare bayanai sai a ƙare da ni da gode ba Allah subhanahu wataala kaga suratul eh, as-safat da an kai bayani an kai zo ƙarshe sai an ka ce ni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin haka da an ka zo ƙarshen suratul zumar aka yi bayani yan wuta da yan aljanna duk abin da dai an ka kari an ka ce wa taral mala'ikata hafina min hawli al-amshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi sai an ka ce mi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin ko ba karan bane da aka zo ƙarshen suratul eh, isra'i aka yi bayani aka kare duk bayanin abin da za a yi na hukumce hukumce aqida da waye da waye sai aka ce mi wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli sai aka ce mi wa kabbirhu takbira haka ne kuma haka ba to nan ma da an ka zo malam misbahu karshen suratul namli an ka kara bayanai sai an ka ce wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu dada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh